أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين sannan bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ubangiji mai iko ya yadda mun zagayo wannan shekara wadda a irin wannan lokaci muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda mun saba zama da wasu 'yan uwa a kowace shekara amma in wata shekarar ta zagayo sai ya zama basa nan ba mu zauna da su ba mu kuma allah ya yarda mu zo mu zauna to haka nan kuma wata shekara in ta zo ba za a sake zama da wasu ba wanda kuma an zauna da su a wannan shekara haka muna fara roƙawa waɗanda suka riga mu gidan gaisuwa waɗanda muke gaskiya waɗanda muke zama da su a irin wannan wuri gafara ta ubangiji kan ya share kurakuransu ya girmama mazauninsu ya tabbatar da su a cikin aljanna firdausi su da sauran 'yan uwa musulmi waɗanda wasu ma muna musharaka da su a zaman ba zama na jiki ba sai dai zama na ji su ma bana ba za su ji karatun ba duk dai wannan da sauran yan uwa musulmi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama bayan haka yan uwa kamar yadda al'ada take cewa kafin gabatar da tafsiri mukan ɗanyi nasiha ga kawunanmu wadda za ta ƙara fito da umarni ko hani a fili wadda za ta bayyana mana me muke ciki domin dukkan mai hankali shine wanda yake kallon yanzu a ina yake kuma ina za shi wanda ya rasa wannan kallon to lallai shi ma ya sake kallon kansa bai samu cikakken hankali ba wanda bai san yanzu ni a ina nake kuma ina nake dosa wanda hankalin da baya dawowa ya tuna kan ya dubi kansa a cikin wannan yana da sauran gyara to a irin waɗannan nasihohin ne muke kallon kanmu akan a ina muke kuma ina za mu dosa domin neman mafita to farkon farawa yan uwa mu sani cewa akwai abin da ake kira takalifi ma'ana akwai abin da Allah da ya halicci bayi bai basu haka ba ya dora musu cewa sai sun yi shi wani kuma ya ce sai su bar shi wannan shine takalifi wannan takalifi a yan adam nau'i biyu Allah yake da su waɗanda ya dora wannan takalifi shine namiji da mace takalifin Allah akan wannan nau'i na ɗan adam shine namiji da mace su Allah ya halitta su takalifi yake kansu a cikin namiji da macen nan kuma shi ma sun ka suka so hudu babu na biyar duk wanda yake yawo a doron ƙasa a bayan ƙasa yana cikin kashin ɗayan biyun ukun hudun ɗin nan in ba wancan bane wannan ne in ba wannan bane wannan in ba wannan sai dai ka sake dawowa kan ɗayan na farkon don ba mu da kashi na biyar gaba ɗaya kamar yadda ba mu da kashi na uku a cikin halitta bani adam kashi na ɗaya shine sarki ko jagora shugaba duk wanda ka gani a bayan ƙasa in ma sarki ne kashi na biyu ko kuma ya zama malam ne mai ilimi ne in ba shi ba kashi na uku ne shi ne mai arziki in ba shi ba to na hudun ne na hudun ne ko wanda Allah ya girmama da mulki ko wanda Allah ya girmama da ilimi ko wanda Allah ya girmama da kuɗi ko wanda Allah ya girmama da babu ba ko ɗaya daga waɗannan to gaya min kashi na biyar bayan waɗannan saboda haka nau'i hudu ake da su tun da nau'i hudu ake da shi to mai wa'azi in ya tashi shi ma sai ya kasa wa'azinsa nawa kowa ya samu nasa kenan da da na biyar sai a kasa na biyar to babu da na biyar bare a kasa da shi saboda aikin wannan da abin da zaka gaya wannan idan kana faɗa sai ya zama wancan dama sai ya bacci ba da shi ake wa'azi ba yanzu misali muka fara da nau'in farko a ce mai mulki shugabanni kaga shugaba bayan ya ba da haƙƙi na Allah da yake nema a kansa na sallah na zakka na azumi bayan tauhidi ana neman wani haƙƙin a kansa wanda ba lalle kai yana kanka ba wanda idan bai zo da shi ba wallahi duk sallarsa duk azuminsa duk zakkarsa duk imaninsa wallahi ba zai sha a wurin Allah ba sai dai in Allah ya ga dama ya bashi dan ma shiga tsakanin bawa da Allah amma gashi duk ya bada waɗannan sai ya tsaya da abin da kuma yake an ɗora masa bayan wannan ko ya ɗora wa kansa bayan wannan shine duk mai mulki abin da yake kansa abubuwa guda biyu ne rak in Allah ya taimake shi ya sauke wannan kuma gashi ya sauke waɗancan haƙoƙi wanda aka gama gari da Allah ya ɗora wa kowane bawa to wannan shi kenan shi ya kubuta amma dan ya sauke wancan bai sauke wannan ba bai kubuta ba shi yasa wasu sanin wannan da suka yi shi yasa suke gujewa mulki kamar yadda suke gujewa wani bala'i an gane wasu kuma suna bin sa suna neman sa kamar yadda kake neman abin neman ka abubuwan nan guda biyu shine abu na ɗaya shine tsayuwa akan masalihul umma sai ya tsaya akan duk maslaha ta al'umma waɗanda yake jagoranta masalahar nan ta al'umma aƙalla guda biyar sai ya zo da su ya kalli al'umma ya tsare su a rayukansu a addininsu tukun addininsu ya tsaya ya ga sun yi addininsu yadda ya kamata duk wani abin da zai zo ya taɓa addini ya kare su ya tankwaɓe su suna gabansa a addini kenan sannan ya tsaya ya ga al'umma ta kiyayu a rayuwarta ranta daga barin fadawa fitina ko makamantan waɗannan dole shugaba ya kalli al'ummarsa wurin wannan sannan ya tsaya wurin hankalin al'umma duk abin da zai burkuta hankalinsu shaye-shaye ne makamantan waɗannan ne domin hankali shine manaɗul hukumi sai da shi hukunci yake hawa dole shugaba ya zo ya tsaya ya ga abin da zai dagula hankalin al'umma bai shiga al'ummar ba haƙƙin talakawa ne akan shugaba ya tsaya ya musu wannan abu na hudu shine abin da ya shafi mutuncinsu ko zuri'a dole ya tsaya ya yi duban cewa me zai ne zai zo ya keta mutuncin al'umma ya tsaya ya yanda zai yi yanda zai kange wannan abu na biyar shine dukiyoyin al'umma ta yaya ne ba za a zalunce su ba to in yayi wannan saura abu ɗaya wannan duk a ɗaya yake kuma duk wanda ya sakaci a cikinsa bai yi shi ba sai Allah ya tambaye shi in yayi wannan yayi ɗaya na biyu shine dan zai iya wannan ya zama al'umma ya kare su a bangaren rayuka yayi kokari yanda zai yi haka yayi kaza amma ya zama a gabansa yana da rashin adalci a tsakanin wasu da wasu ya zaɓi wasu akan wasu bai adalci ba ko yayi waɗancan bai wannan ba bai tsira ba sai ya yi adalci ya aji abu a muhallinsa mai rauni ya rugo wurinsa ya ce ya aka yi sai ya karɓo masa haƙƙinsa wurin mai ƙarfi umar ɗan khattab yake cewa za a zo da hadisin aisha ko na umar allahu alam amma da hadisin yadda yake shine za a yi du'a bil qadi al adil yawm al qiyama za a kira ina alƙali mai adalci ranar alƙiyama shugaba mai adalci sai a fito da shi gashi in aka fito da shi aisha ko umar yake cewa manzan allah sallama ya ce sai a tsananta hisabi a wurinsa da tambaya saboda tsananin wannan hisabin sai ya ji ina ma a rayuwarsa gaba ɗaya bai taɓa hukunci akan mutum biyu ba ma ba sauran ba a kalli fa mai adalci fa aka kawo in aka kawo mara adalci fa saboda haka sai alkali ya tsaye da adalci a karan kansa da iyalinsa da makotansa da duk waɗannan ya zama cewa babu wani wanda zai zama ya fifitu kamar yadda umar in ya tsaye da hukunci sai ya kira iyalinsa ya ce wallahi duk wanda na same shi ya keta wannan sai ya zama samfur a kan al'umma musulmi ya ga yadda zan masa don haka a wata hudu ba da ya yake cewa ni inna a ƙawakum indi huwa da'ifu wanda ya fi ƙarfi a wurinku a gabana in an zo hukunci mai rauni hatta akhudhul haqqa lahu har sai na karɓo masa haƙƙinsa wa inna ad'afakum indi alqawiyyu hatta akhudhu minhu alhaqqa wanda yafi kowa rauni ke duk ƙarfinsa shine wanda ya ci kuɗin wani kowaye shi ko ya zalunci wani kowaye shi sai na turmushe shi na karɓa haƙƙin mai rauni na bashi dan Allah haka ake son shugaba ya zama wannan shine adalci to idan shugaba ya ba da haƙƙin Allah ya tsaya da masalihul umma ya tsaya da adalci to ya kubuta wannan shine haƙƙinsa kaga wannan haƙƙin da yake kansa ka san ba irin kan na wani bane ba yanki na biyu wani nau'i na biyu na mutane shine wa shine malam malami shi malami wazifarsa zafinta ya fi na wancan wanda aka faɗa ɗazu me yasa saboda shi yake ɗauke da abin da ba wanda yake ɗauke da shi sai annabi da za ka haɗa aikinsa da na wani yanzu da a ce ba annabi muhammadu allah ya aiko mana ba irin annabawa ne da tsari irin yadda allah ya saba jero annabawa da yanzu annabawan da aka yi suna da yawa bayan wucewarsa amma ya alkawari kofa ta rufu annabci ya rufu manzanci ya rufu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to bayan tafiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su waye suka karbi tuta ta isar da wannan sakon da shi annabi muhammad ya zo da shi bayan ya tafi zuwa ga Allah malamai a kansu abin yake to wanda ku aka ce ya gaji annabi sallallahu alaihi wasallam ai aikin nasa karfinsa ya isa girmansa ya isa to lalle ana neman su da su tsaya da abin da su annabawan suka tsaya da su menene shi shine sa gaba wuri ɗaya Allah kawai qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun haka Allah ya ce manzo ka ce Allah kadai sannan ko me me sokana bashi kai dai tafi kan wannan malami haka ake so ya zama Allah ne kadai a gabansa babu waninsa baya waiwaye dama baya waiwaye hagu ba san girma ba san kuɗi ya zama yana yin abinsa ne don Allah yana kiran mutane zuwa ga Allah ba zuwa ga kansa ba kuma shi sa idan manzo yi wa'azi ya wa'azi sai Allah ya ce ce musu qul la as'alukum alaihi ajran ba ku ga bana neman lada ba irin abin da nake muku nan ya kamata a ce biya kuke yi amma bana neman lada a wurinku in ajira illa alallah kowane manzo sai da faɗa ka banda annabi Musa da annabi Ibrahim to ba saboda akwai dalilai saboda haka to haka ake son malami wajen kira zuwa ga Allah wurin fuskantar da mutane zuwa ga Allah ya zama baya neman komai a wurin mutane in ba wannan bin allah da yake cewa su bi ba shi yake so su yi kawai wannan shi ne wazifan malami da ya kamata ya tsaya a kanta in ya tsaya a wannan daidai nan shi ma ya ba da haƙƙinsa sai nau'i na uku shine mai arziki allah ya halicci duniya amma ya halittar mata wasu abubuwa da mutanen duniya za su yi rayuwa da su daga cikin babban jigon abin da yake na rayuwa kuɗi kuɗi to Allah ya kawo mukullin taskarsa ya ba wasu su baka ko su hana ka shikenan Allah ya baka ko ya hana ka tunda in ka kulle kofa ka roƙi Allah ba ni ba ni wani ne zai zo ya baka ba Allah ne zai sako maka daga wani wuri ba saboda haka in kuma baka samu bane shi ne ba wanda ya baka kenan saboda Allah yana bawa bayinsa ta hanyar bayinsa to su waye bayin nan nasa da yake bawa sauran marasa shi da su su ne masu kuɗi su ne waɗanda Allah ya girma girman nan na uku da kuɗi to me haƙƙin su me wazifar su su kuma masu kuɗi abin da yake kansu shine su ma su bauta wa Allah shi kadai su yi tauhidi tsantsa kada kuɗi su ruɗe su su tsaya kan abin da ya kamata su tsaya su yi abin da aka ce su yi su bar abin da aka ce su bari in sun wannan saura abu na ɗaya dukiyarsu su yi abin da ya kamata su yi da ita su a karan kansu Allah bai sa hijabi Allah bai sa tsari ga mai dukiya ya ce kana da kuɗi eh da yawa eh to kaɗan za ka ringa tsakura kana ci waye gaya ma wanda ya faɗi wannan ba haka ba ne an yadda in dai halalin ne ci kulu mimma razaqakumullahu ku ta ci na abin da muka azurta muku halalan tayyiba mutakar halali ne tayyibi ne to ku ta ci amma washkuru ku yi godiya shine ku ba wa wanda ba shi da shi ya daga alamar godiyar mai kuɗi ya ba wa marasa shi ya gode wa Allah da shi ya ba shi saboda haka mai kuɗi ya tsaya ya bauta wa Allah da kuɗinsa ya amfani da kuɗinsa wurin bautar Allah kuma ya taimaki bayan Allah hadisi ya tabbata manzan Allah sallama yana cewa cikin hadisi kudusi halitta iyalin Allah ne wanda ya fi su a wurin Allah wanda ya fi amfana wa iyalinsa haka mutum ya tsaya ya taimaki addinin Allah ya taimaki bayan Allah da kuɗinsa kamar yadda Allah yake cewa atuhum min malillahi allazi atakum ku ba wa talakawa marasa shi daga dukiya ta tawa ce inji Allah wadda na baku saboda haka mai kuɗi in ya bauci Allah kuma ya ainihin taimako da dukiyarsa wannan ya zo da abin da shi ma yake a kansa wannan shine nau'i na nawa saura na hudu yan uwa shine wanda Allah ya halitta shi ba mai mulki ba shi ba mai kuɗi ba shi bai zama mai ilimi da zai da'awa ko ya ce kaza ba a ya san dai dan abin da ya waje ba a kansa zai bauta wa Allah ba za a kira shi malami mai sanarwa ba to shi wannan mai wajibinsa wajibinsa shi abu biyu ne na ɗaya haƙuri ya yi haƙuri da yadda Allah ya yi shi ya gode wa Allah ya yi kana'a domin girmamawa ce da Allah ya masa wata iri domin wanda bai da waɗannan abubuwan guda uku yana da wato waɗansu abubuwan da su waɗannan masu guda uku ba su da shi bari in faɗa ko wani zai buri na ɗaya a duniya duk ya fi su zaman lafiya ku kalla ku gani yanzu wanda bai da kodari kowa ya zama da kodari in ya bako ba sai dan tokare ta da bulo baccinsa zai ba mai shigo masa da bindiga ina kaza babu ba shi da firgici ba shi da komai ba mai zuwa ya dame shi ba ni ya san bai da shi duk wasu abubuwa waɗanda suke firgita mai kuɗi ko sarki ko ba abin ba ruwansa da rigima da cewa dan menene kai na shugaba baka bani haƙƙina ba shine mai neman haƙƙin ma a duniya zai zaman sa lafiya in ba ya shiga sabgar da ba tasa ba kaji ɗaya abu na biyu kuma a lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa talaka mara komai sai ya shiga aljanna da shekara dubu ɗari biyar sannan mai kuɗi ko waɗannan za su zo su shiga tunan yana can ya yi bacci ya yi huta sannan ya ce yaushe kuka zo to yaya duk da haka ba mai roƙo haka to idan talaka shi ya yi haƙuri da halin da Allah ya aje shi ya gode wa Allah a zuciyarsa da ya bashi imani ya bashi lafiya daidai gwargwado to ya ba da guda ɗaya saura ɗaya shine kada ya hasada kada ya hasada ya game shi ya masa hasada a'a kaga Allah ya ba wani bai baka ba ka yi farin ciki ka kalli maganar ubangijinka na hannu ƙasam na bai nahum mashishatahum fil hayati duniya mu ne muke raba rayuwar mutane da arzikinsu a rayuwar duniya ka ce kaga kuma rabon Allah a nan shikenan ba naka bane ba nasa bane to idan talaka ya wannan zai zauna lafiya a zuciyarsa zai zauna lafiya a duniya zai zauna lahira- lafiya a lahira to kun ji dalilin da ya sa na raba mutane saboda kowa da irin abin da yake na wajibinsa to yanzu yan uwa wannan abin da aka faɗa duka suna samuwa don sunan wannan nasihar tamu ina mafita to amma har yanzu inda zan ɗora ina mafitar ban zo wajen ba wannan abin da aka faɗa na mai mulki ya tsaya kan maslaha al'ummarsa ita ce a gabansa ba maslaharsa ba haka ake yi gaskiya ba haka ake ba ba a cewa gaba ɗayan shugabanni sun zama iri ɗaya amma lallai kaɗan kaɗan ɗin ma kaɗan ake samun masu tsayawa da maslaha ta al'ummarsu da adalcin da Allah ya umarce su za ka samu gashi nan a bayyane yake wannan karatun ya wuce karatu na littafi karatu ne na kowa da kowa da yake gani ga shugabanni nan muna da su amma maslaharsu ce farko akan ta al'ummarsu kaɗan ake samu a 50-50 ya duba tasa maslahar hamsin kuma ya duba taku hamsin wannan shine mai adalcin zamanin nan shine na kirkin ko kamar na kirkin to amma amma wani 100% yake tafiya duk maslaha ba ruwansa da maslaha in zai nemi maslaha ku sai lokaci ya kusa sai lokaci ya kusa sannan a waigo ku a jefe ku da 'yan babura ko wani titi da ya daɗe kuna shan wahala a ce gashi na ana ta aikinsa a ta talla kuma a gidan rediyo wallahi ba ina faɗa wannan bane ina faɗa don a gyara don har yanzu shugabanni ba kuma kara ba in dai kuna da rai ba kuma kara ba akwai ta yadda za ku yi ku gyara gyaran ku shine idan maslaha al'umma maslaha ka da ka kalla kai ka san zaluntar al'umma kai to yi ƙoƙari ta hikima mai da wannan zaluncin kafin ranar da ba ka da abin da za ka mayar ta zo maka sannan in kana kan mulkin gyara ɗau hanya totar ka kalli maslaha al'umma din idan malami ne wanda aka yi rashin sa'a bai tsaya kan kujerar da ya gada ba shi ma lokaci bai ƙure ba ya kamata mutum ya dawo daidai ya kalli cewa allah ya bashi amana ne kuma ranar alkiyama sai an tambaye shi amana kuma shiryar 'yan adam a hannunsa take idan ya sa san ransa a ciki zai batar da jama'a da yawa shi yasa yanzu da za a ce wato 'yan uwa masu da'awa su zo allah ya taimake su su fitar da kowane irin san rai daga cikin zuciyarsu su kalli al'umma da abin da aka ce su kalle su da shi to za ka samu kashi da yawa na bata da ake ciki al'umma an bari allah me yasa na faɗa haka saboda akwai waɗanda idan dai har jama'ar abinda nake gaya wa jama'a ta waɗancan jama'a sunansu daban ba zan faɗi suna ba waɗancan sunansu daban kowa yi wa kansa suna idan wancan ɗan wancan jama'ar sai suka zo da abin da gaskiya ne ana samun wancan na wancan jama'a su ce kai suwa na yau gaskiya suke yi su yaba ya zama su soki na sukan amma su yaba na yaba a'a sukan na sukan ake wanda yake na yaba ko ba za a yaba ba kowane bangare haka yake yi ba mai fitowa ya ce eh gaskiya yanzu kan suwa na suwa na ko bangare kaza lalle mun gane daidai suke saboda mai wai don kar ya kora al'ummarsa su kalli waɗancan kar su bi waɗancan to da haka wannan kuma ba shi ne wa'azi ba wa'azi a zo da dubbin wanda ya daidai a ce ya yi daidai wanda bai daidai ba a ce bai daidai ba shi kenan to wannan shi ne amma ba haka muke yi ba to yan uwa kaga wannan banna ce a bayan ƙasa kora mutane ne kan ɓanna shi ma a ce saboda ananiya ko kuma saboda hamiya wani abu daban wanda kake kishi a kansa saboda in wanda ba ɗan wurinku ba musulmi ne tantagarya amma baka yadda ya shiga cikin wani tsari ba saboda ba naka ba ne ba to waye nakan kana malami kowa naka ne kowa naka ne shi yasa aka rarraba mana abubuwa kanmu ya rarrabu kala-kala gashi kuma in an tashi jirgin da za shi saudiya shine jirginka shine jirginsa shi ma in an je masallacinsa shine masallacinka inda za ka in aikin haji ne nan za shi kuma wani abu ma da yake bani mamaki a can akwai wurare da ake haɗuwa a haɗu kuma kowanne ya yarda da kowanne ma yau kowanne sallah amma sai an da nan kuma kowa ya ja kibiya kaga ba daidai ba to haka nan masu kuɗi suna yin abin da aka faɗa a baya ɗin nan na Allah ya ba su taska ta arziki su yi taimako su taimaki addinin Allah ana yi ba za a ce ba a yi ba akwai masu yi amma ya karanta da Allah zai sa waɗanda Allah ya ba kuɗi ba zancen su yi ihsani ba ba zancen su ɗau sadaka su yi ko makamancin wani ba a'a su ba da haƙƙin Allah da ya ce su bawa masu shi wallahi da duniya sai ta canja ta musulmi gaba daya ba Najeriya ba duk inda musulmi suke suna da masu arziki mabuwaya a cikin arzikin wanda da za su ringa fitar da zakarsu sai an nemi talaka irin wanda muke da su yanzu babu su ko kuma sun karanta idan kana so ka yi wannan hisabin wannan lissafin a kusa kakkaje nesa bari in baka formula ɗauki unguwarka ɗauki biro ka lissafa waɗanda Allah ya wa arzikin da ya ce in arziki ya kai haka a fidda zakka ƙirge su ka gani guda nawa ne za ka iya samun su suna da dama ba za su yi kankan da marasa shi ba ba za su kai su ba amma dai za a iya samu su wani wuri su yawa da yawa wani wuri kuma yawan kaɗan amma waɗannan dai waɗanda aka kirga masu arzikin da waɗannan za su fito da zakkarsu a ce to su ba wa waɗannan na unguwar iya wannan na unguwar tasu to ina tabbatar maka da unguwar sai ta canja a ce duk shekara a fito da kuɗin a zo an san wanda shi ya cancanta a bashi zakka gidajen duk an san su an san wanda ya cancanta bai kamata a bashi zakka ba a tsallake waɗannan a ba waɗanda su ne wanda Allah ya ce a ba to ai wannan unguwar can unguwar a yi can unguwar a yi can unguwar a yi duk garin nan a yi yaya za ka ce mun abu ba zai canja ba ba zai yiwu ba to ba sa wannan ma bare ake a nemi kyautatawa ta wannan sai su ɗauko abin da ya fi ƙarfin talakawan unguwarsu sai ka ji sun an ba da shi gudunmuwa a kan wani abin da ba abin da zai amfanar da al'umma miliyoyi masu yawa wanda wannan da an siyo abinci an raba a unguwar yunwar sai dai ta dawo amma ba da kusa ba yan uwa wallahi ina faɗa wannan ne don mu dawo cikin abin da Allah yake kiran mu ba ni ne nake kiran ba saboda haka alheri ne gare ku ba alheri ne ga waɗanda za ku ba ba ku masu shi duk wanda yake ba da abu to shi da ya bayar ya fi mai karɓar karɓa shi da ya bayar walla ya fi mai karɓar karɓa shi yasa wasu bayan Allah suke ba wa mabukata kuma suna gode musu su suke bayarwa kuma su suke godiya aka tambayi wani yake aka yi kai yau dan dakon alheri har zuwa lahira dan dako daga nan zuwa wani wuri ba ka gode masa ba bare wanda zai daukan maka dako har lahira tiryan tiryan tiryan tiryan sai aka yi mahal lahira in ka ba mutum saboda Allah ya karba wannan abin sai ka gaishe a lahira to waye waye ya kai maka shi lahira waye sababi to wa zaka waye zai gode wani tsakaninku shi ko wanda da ka bashi ya cinye abin ya manta ko ku ce aka in an ba mutum sadaka ana ba shi mai sadakar lada ba wani lada wannan abin da ka ci shine kai naka shi kuma lada Allah zai bashi to waye fi wani cabawa to da masu kuɗi ku tsaya ku yi amfani da abin da Allah ya baku ku kalli na bayan ku waɗanda irin su abdullahi ɗan umar irin su abdullahi ɗan mas'ud irin su abubakar wata rana ibn umar ya fita ya je ya sayo bayi guda dubu suka biyo shi aka shiga masallaci lokacin sallah ya yi aka gama sallah aka zauna ya yi tasbihinsa suka zauna su ma suka shuru ya ce me kuke jira ya ce ai muna jira mu ji abin da za mu ce ku tafi bauta wa ubangiji duk na yanta ku malam a zo za a fita yaƙi a ba da dabbobi a ba da dukiyar a ba kuɗi suna da amfani malam amma an mutum ya amfani da su inda suke da amfani inda amfani yake da amfani saboda haka masu kuɗi ku tsaya ku nemi abin da Allah ya ba ku kuɗi don ku nema to ana yi sai wani bangare sai talaka sai na hudun a dinga cewa na hudun kawai ko to shi wannan kashi na hudu shi talaka shi ma da aka ce wajibinsa ya tsaya ya yi haƙuri kuma ya yi godiya kai ya hasada abin da yake kenan shi ne zagin mai mulki shi ne zagin mai kudin shi ne zagin malaman ma don da kunne na da kunne na Allah ya saba wani ya gaya ba wani ya layo ya layo ya cusa malamai ashirin ya ce kaza kaza ba za a ba abin da kuke faɗa ba ku bi kuke yi kawai saboda ransa ya ɓaci saboda haka talaka shi ma baya tsaya kan abin da Allah ya tsaye da shi hasada kuma ta yi masa yawa da haka duk abin ya caɓe sai ka ringa kallon cewa ba mai mulkin ba ba mai kuɗin ba ba talakan ba ba malam ɗin ba a wannan zamanin to yanzu ne kalmar sunan nasihar zai fito ina mafita domin gaskiyar magana shine wannan abubuwan da kuke gani suna bullowa daga nau'o'in mutanen nan su ne ya sa Allah ya mana zuru muke cikin halin da muke ciki haka ba za a samu fita ba kuma sai da abubuwa guda biyu abin da zai fidda mu daga halin da muke ciki abu biyu ne rak mun tsaya a kansu to lalle a rayu rayuwa ta duniya duk wannan kuncin da duk wannan fitina-fitinan wallahi tallahi sai sun ban mu abu na ɗaya shine juyowa waiwaye adon tafiya mu juya mu koma kan tafarkin Allah to mu juya mu koma kan tafarkin Allah kenan ya dama mu daina sabo gaba ɗaya ba sabo ba komai a mu ba annabawa ba ne ai ba masumai ba ne mu amma bawa na Allah yayin da ya doshi tafarkin Allah da neman taimakon Allah ya taimake shi ya tsaya a kai in ya kuskure ya dawo ya istighfari tafiyar bawa na Allah kenan kuma ya bar abun ya yi gaba in ya haɗu da wani abun da ya sake ɗauka ya jefar da shi ya ƙara ne yin gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda yake istighfari sosai ba zai zama matabbaci kan zunubi ba ko da so saba'in zai a rana to amma mu ba haka bane ba mun sa abin da muka sa gaba na bannar a gaba kamar ba mu da ranar tuba tuban ma da muke yi ba tuban da aka ce a yi bane ba tuba ne wanda ba ba mu bar abin ba kuma muna cewa Allah mun tuba wannan istihza'i ne ba mu bar abin ba a sannan ma kana cewa kuma Allah na tuba a'a sai ka watsar da abin sai ka ɓata rai ka ji ka ɓatawa ta farkin Allah ka bari kuma ka tuba Allah ba zan ƙara ba gafarta min sai kai gaba sai shaidan ya sake lallabuwa sai ya jo noma to ko ka karɓa sai ka sake irin na baya haka ake ba amma kana riƙe da abin ba kuma kana to Allah da ya gafarta mana yaya wannan wasa ne yawwa da haka sai mun koma kan tafarkin Allah daidai gwargwado kuma karkace yanzu sai wane da wane duk kowa ya koma kan tafarkin Allah kai dai koma kai koma kai ma koma kai ma koma shikenan to wannan shine abu na ɗaya abu na biyu shine zai iya yiwa mu koma mu kalli Allah akan tafarkin nasa amma ba mu fita daga cikin musibar ba kuma to sai mi ɗayan abin na biyu shine me haƙuri me yasa saboda Allah ya ce a hasiban nasu ayyuturaku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun ku mutane kuna zaton za ku ce kun imani da ni kuma in ƙi jarraba ku a'a wala karfatan allazina min qablikum wanda suka wuce kuma mun jarrabe su mun girgida su don mu ga imanin su to don haka idan mumini yana kan tafarki ya ga musiba kuma ta sako sai ya ce Allah na gano irin jarraban nan ce da wanda kake wa wanda yake ya tsaya maka dan ka ga shi nasa ne da gaske yake yi idan aka jarrabi mumini ya yi jarrabar daga Allah take kuma ya ce jarrabar ba za ta sa in baka ba ya ubangiji na bawan ya ci jarraba ba ya ci jarrabawa ita jarrabawa a karan kanta ba bala'i ba ce ai wurin rashin cinta bala'in yake yanzu kai in ba jaraba a makaranta ɗan makaranta ya fita kai ɗan university a ce ba za a yi ma jarabawa ba to ai ba za ka fita ba to ashe alheri ne ga wanda amma ya ci jarabawar wanda ya faɗi fa ita ce sharri a wurinsa to don haka jarabawa ta Allah ga mumini in ya daure ya yi haƙuri alheri ne wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika lamin azimil umur da haka sai mu yi haƙuri yan uwa idan Allah ya tashi shimfiɗa irin abubuwansa ba mai hana shi to amma kai dai ko mun me yake yi ka zama nasa ko me ake ciki zama nasa ka yi haƙuri jarraba ba ta kashe mutum idan ba lokacinsa bai yi ba yunwa ba ta kashe mutum sai lokacinsa ya yi duk talaucinka yi haƙuri Allah zai bullo maka Allah ne ya lamunce rayuwarka ya halicce ka kuma shi ya lamunce maka arzikinka don haka ina mahaukaci ba ka ganin wasu mahaukata wanda su ba su da kowa ba su da dangi iya ba su da nawa ba in an gansu ma gudu ake yi shekara goma kuma za ka yi kana ganin sa ina ke samun abinci allansa dai halicce shi shi yake ciyar da shi wallahi ya fi kama lafiya don wani in ya doso ka gudu za ka yi saboda ƙarfi gare shi ya fi ƙarfinka yan uwa Allah yana kalla da rayuwarmu wallahi don haka in mun yi haƙuri sai mu ci riba biyu mu ci ribar haƙurin kuma ya zama Allah ya ba mu lada to ka je Allah ya jarrabe ka ka ƙi yin haƙurin to sai me sai a yaya shi rashin haƙurin naka shi zai sa abin ya yaye to ka yi riba biyu na sauro kai ba kai haƙuri ka samu ladan haƙuri ba ko musiba tana nan da haka idan وإذا أردت مصيبة فاصبر بها صبر الكرام فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم دهكا دن أدن كسايا كوي ككرب ساقو إن يزو مكة دقا أبنجيجنكا duk abin da yake samun bawa ɗayan biyu ne ya jawo masa ko dai shi ya jawo ko kuma Allah ne ya nufe shi ya jarrabe shi don ya ƙara masa girma to wanne ne mara kyau a ciki in kai ka jawo din aka yi maka ya zama maka hisabi alheri ne in ba kai ka jawo ba aka yi aka daga ka daraja alheri ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mamakin labarin mumini idan mummuna ta same shi ya gode ya hakuri ya zama alheri gare shi in kyakkyawa ta same shi ya ce gode ya zama alheri gare shi da haka lamarin mumini nan kyau nan kyau yan uwa to da haka nasiha ta wannan yan uwa shine mu tsaya mu kalli Allah a cikin lamarinsa kuma mu miƙa jagorancinmu gare shi ba ga wani ba kar ka taɓa zaton akwai wani wanda zai zo ya maka wani abu makamancin abin da Allah zai maka kowaye shi ba zai iya ba gajiyayye ne shi Allah ne kawai dawamamme mai ƙarfi mai iyawa ashe in mun tashi kallon ko shugabanni ko wani abu mu kalle su da sifar su ba siffar da tafi karfinsu ba kuma shugabanni mai musu addu'a shine a tsakaninmu da su Allah ya gyara su Allah ya jagorancin lamarinsu domin kamar yadda na faɗa a ɗazu sarki ko shugabanni da suke da haƙƙi muke da haƙƙi a kansu su ma suna da haƙƙi a kanmu ai manzan Allah ya gaya mana cewa mu ji mu bi daga shugabanni ko da ƙasƙantattu ne saboda haka haƙƙinsu ne wannan haƙƙin shugaba a kanmu shine mu ji shi, mu bi shi sannan mu yi masa nasiha in ta ɗauro amma nasihar da ya kamata ba irin nasiha da ake ta yanzu ba a shiga rediyo a fata-fata a zagi shugabanni ba nasiha ba ce a ta musu bayanin abin da shi zai gamsar da su na su yi idan suka ƙi a haɗa su da ubangijinsu mana shi ya maganta su ba tsine musu da muke ƙara lalacewa suke kuma lalacewa na, na, na dawowa kanmu ko ku gane ba mu tsine musu su ƙara lalacewa mu ma ko mu ƙara shiga cikin bala'i tunda in sun ƙara lalacewa sai kuma su ƙara azabta mu saboda sun lalace da sun gyaru sai mu gyaru sai halin mai gyaru to da haka wannan duk ba shi bane ba abin da ya dace gare mu shine din mu tsaya kan abin da ya kamata na daidai mu koma ga Allah shi ya mana gyaran da ya dace da mu kuma ya ba mu kyakkyawan mafita da makoma wannan shine abin da ya dace da ainihin dukkan al'umma ta zauna a kai kowa ya kalli kansa ya ga waye shi kuma a ina yake kuma ina za shi wannan shine kai waye kai a ina kake kuma ina za ka duk wanda yake wannan kallon zai yi wahala shaidan ya yaudare shi ka san zuciya ita ce alkali ta rayuwar dan adam kuma Allah ya sa ta katte karya har ga mai ita duk wanda ba daidai ba ba Allah yake bi ba kuma duk musuluncinsa idan ya ce wa zuciyarsa yanzu da zan mutu yaya wallahi sai ta ce kai ba kyau ba za ta yaudare shi ba wallahi wallahi ba za ta ce masa da kyau ba gashi kuma da kai yake so amma wallahi ba za ta gaya masa ba haka ka'idar take kuma in yana kan da'a yana kan daidai sai ka ga raja'i Allah ya sa masa kauna da raja'i cewa ya yanzu ba zai ce a to ai insha Allah alhamdulillah to dan adam ya ga waye shi ya kalli waye shi kuma ina yake dosa shikenan to yan uwa daidai nan zan tsaya da wannan nasiha da fatan ubangiji Allah ya sa wanda wannan nasiha ba wanda bata taba ba ba wanda bai ta shafa ba dan ba wanda baya cikin wannan nau'o'in abu da yake na ƙarshe shine dangane da abin da ya doso mu dangane da abin da ya doso mu na azumi akwai abubuwa guda biyu muhimmai da nake son kwadaitar da 'yan uwa a kansu abu na ɗaya sha'anin ganin wata ko da yake allah ya sa abubuwa suna ta gyaruwa alhamdulillahi ana ta samun haɗuwar kan al'umma akan abin da ya dace dama a haɗa kai to amma abin da nake son ƙara faɗakarwa sha'anin ganin wata 'yan uwa shi addini daɗin lamarinsa shine bai bar komai a ce wai kowa ya yanka yadda yake so ya yi ba yana da principle yana da ƙa'ida da tsari wanda kowa shi ake so ya bi sha'anin ganin watan nan ba yana da tsari ba in dai wannan tsarin ne aka bi shi ba ruwanka in an yi kuskure Allah ba zai tambaye ka dan me aka yi kuskure ba sai ka ce Allah ai akwai tsari da ya bayyana ko daga hadisi ko daga nasi na alkur'ani Allah shi aka bi ni kuma shi na bi shugabanni ne suka yi kuskure to ai an ce in bi su in dai shugaba musulmi ne ba sai shugaba ba an samu manzan Allah a rayuwarsa asalama wani wanda ba a cikin sahabbai ba a san shi ba ma ya zo ya gaya annabi an ga wata annabi ya ce aje a yi shela saboda haka kaga magana ce ta wannan in dai an bi ka'ida cewa an samu musulmai guda biyu da ba a tuhumarsu da su yi wa Allah ko annabi ko addinin ƙarya suka zo suka ce sun ga wata shikenan su shugabanni in an zo gabansu an gaya musu aka shaidar da su suwa waye waɗannan a ce a wannan malam Ali ne a wannan malam Muhammadu ne ɗan unguwa kaza an san su shikenan shugaba nasa kawai ya ce aje a ga al'umma su ɗau azumi to kai kai ne al'umma aiko ba kai ne al'umma ba to kai shi kai sanarwa ka ci an ce shugabanni sun ce a dau azumi saboda sun samu shaida daga shaidu guda biyu da suka shaida da sun ga wata shikenan amma sai ka zo ka ce wanda su suka zo ka ce sun ga wata nan ƙarya suke to kai kai ne mai gaskiya kai ma wata ran idan ka kai kai da kanka da za ka ga wata wata ran idan naka sai ya ma ƙarya wani abin zai dan haka gashi can ko ba shi bane ko kuma jiya ya tsaya ka gan shi ka ce na yau ne ba ka yi karya ba saboda haka 'yan uwa a hutar da kai abinda ake so addini dan hujja ne inda zaka dogara da hujja saboda Allah zaka- zaka tsaya a gabansa shikenan to hujjar dai kawai sai dai a duba wace iri ce kaka so kaka dogara da hujja gidan gizo gizo mara kwari Eh, amma in dai lalle ya tabbata wannan a hadisi da wannan ake kaza to dogara gare shi ka tsaya anan to wannan shine nasiha ta dangane da ganin wata nasiha ta ta biyu shine dangane da masu azumi din yan uwa wannan lokaci ne fa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shela kafin ya shigo yana cewa atakum ramadan shahrul lahil mubarak ga ramadana nan ya zo muku me ma'anar shelar da annabi yake cewa ga ramadana ya zo ana nufin su waɗanda yake gaya ba su san ramadana ya zo ba ne sun zo ne amma yana cewa ku shirya ga wani wata nan wanda yake da bambanci da sauran watannin da suka wuce muku wata ne da Allah yake gwanjan rahama yake yantarwa to don haka wannan wata ramadana kada ka bari wata ya zo ya fita baka shiga cikin waɗanda suka kwashi wannan gwanjan ba kuma idan baka shigan ba to kai ne baka ga dama ba me yasa saboda annabinka ya gaya maka sallallahu alaihi wasallam malamai sun isar maka me ya rage naka sai ka bi abin da ya kamata ka yi shine zuciyarka za ka zauna ka ce zo mi ya hira I- wani lokaci zuciya sai an mata wayo kai da kanka sai kai wa kanka wayo yake bin wani abu ce ne wa zuciyarka zo mi hira misali in ta zo ce yaya kin kusan abin da yake cikin wannan watan ta ce menene fa ki don baki sani ba bari ki ji faɗin mai gaskiya abin gazgatawa sallallahu alaihi wasallama yana cewa man kama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama lahu min zambi ma taqaddama min zambi wanda duk ya tsaya watan ramadana car da ibadar Allah dan ban gaskiya ga Allah dan neman lada a wurin Allah da daraja Allah ya ce manzon Allah sa sa mace an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sai ka ce mata ke baki so a gafarta miki ne amsa ta kake nema ta baka dole shine ta ce ina so ɗaya kenan sannan ya tabbata a hadisi mai gaskiya abin gazgata duk fa da ita ita kake gaya wannan fa mai gaskiya abin gazgatawa ya ce Allah yana da kullum waɗanda yake ‘yantar da su wuyayensu daga barin su shiga wuta a cikin ramadana waɗanda ake ‘yantarwa kowanne ya cancanta ɗan jahannama ne ba amma Allah zai ce yau na ‘yantar da kaza daga cikin jahannama ba za su shige ta ba kuma da ‘yanta ne wannan ‘yantarwar da ake kullum idan ƙarshen ramadana ya zo sai a linka irinsa so linkin ba linkin Allah ce duk na ‘yantar da su ka ce wa zuciyarka ba kya so ki zama cikin waɗannan za ta ce maka ina so to ƙarshe ita ma sai ta yi ma tambaya to me kake so in yi ina so in zama cikin waɗannan don ya abin da ya cancanci ta kenan idan ina so me zan yi to sai ka ce mata to abubuwa za ki yi guda uku abu na ɗaya shine shi azumin na ramadana ki ɗauke shi yanda Allah ya ce a yi ki yi shi yanda aka sa dokokinsa ki tsare dokokin azumin ta ce ɗaya na biyu farilla da take kanki sallah da haƙoƙi ki tsaya ki ba da su yadda ya kamata idan ma'aikacin ofis ne karka ce azumi ake ka je karfe tara ka taso karfe uku bayan kuma kai kudin karfe biyar ake yi na tashi ake baka ka kakkai ha'inci cikin aiki ka ba da haƙƙi yadda ya kamata ga azuminka kana yi bayan farillu sai ta ce biyu na uku shine ki tsaya ki yi na filfilu abinda Allah bai kallafa miki ba nafila ce ta karatun alkur'ani nafila ce ta bangaren abin da ya shafi sadaka ta dukiya nafila ce ta abin da ya shafi na filfilu na salloli nafila ce na munajati da Allah dan akwai ibadar da ba karatun qur'ani ba ba sallah ba ba sadaka ba ba zama za ka yi kawai kana tafakkuri cikin Allah kana kallon Allah a Allah kana kallon kanka a bawa kana ban girma kana kaskantar da kai to za ka ji wani irin daɗi a cikin wannan nazarin yana da irin nasa ibada daban to duk a azumi tsaya duk kai ta waɗannan bautoci duk abin da ya inganta bauta ce wa Allah yi masa cikin ramadana shine man kama ramadana din ka tsaya da duk abin da ya kamata ka tsaya to in ku kai haka to manzan Allah mai gaskiya abin gaskatawa ya ce an gafarta maka to me yasa ba za ka yi ba baka so kenan to don haka 'yan uwa mu zage dantse mu duk abin da zai raba mu da wannan don akwai abubuwan da kana son amma in za ka yi wannan ka yi wancan to wannan ɗin ba zai yi ba na ɗaya sai ka shagaltar da zuciyarka daga aikin ɗa'a domin ita zuciya ba a yi ta ta zauna haka kawai ba in ba ta wannan tana wannan idan baka shagaltar da ita ɗa'a ba to ta shagala da aikin rashin ɗa'a din shine ka'idarta saboda haka sai ka shigaltar da ita da da'a wani abu na da'a kai idan ka zo ka gaji ka kasa karatun ka kasa komai yi bacci ibada ne ya fi ka je ko ka yi da mutum ko ka je kai wani abin daban wanda ba daidai ba gara ka yi baccin to kaga wannan shine da haka musamman wannan zamanin da muke ciki wanda ake yakin mu ta inda ba mu sani ba don yanzu mutum a dare in ya fara chatin ya aika wasiƙa ta whatsapp ya aika ta facebook ya aika sai dai ya ji ana a salatu ba yi komai ba to me Allah zai- me Allah zai ma da wannan to yakin mu ake yi wallahi turawa yakin mu suke yi na su shagaltar da mu daga barin da'a ta ubangiji ko ba da azumin ba ma in ka tsaya ta wannan sai ka ga ka ɓata lokacin ka ba abin da kake yi. sai wannan ɗin kai baka san- baka ga wani abu ba yanzu da whatsapp da facebook da me nawa ake biya nawa kake saye kai whatsapp kai whatsapp nawa kake saye kai facebook data da kake saye ta intanet ai ba don whatsapp ka siya ake siyanta ba ai ba da- kana da email wanda wasiƙu ne za a yi da waɗannan amma a ciki bayan ka sai in ka gada ma za ka iya yin whatsapp din ka gada ma ka kaza amma ba don wannan ba ne ba shine kuɗin whatsapp ba su masu whatsapp din in ka sai datar ka ba don su ka siya ba ba su ka biya da wannan kuɗin ba to shikenan in haka ne su turawa da aka yi whatsapp din me amfaninta a wurinsu tunda ba ka biya Ba- ba ku gane ni ba har yanzu yanzu idan na sai data ta intanet sai ban yi whatsapp ba ban facebook ba amma in tura saƙo mail na business ina in yina in yina har ta ƙare an ka an fahimta In su masu whatsapp sun ci wani abu to idan na sai data ne ta whatsapp har na gama ta ƙare shi ma masu whatsapp din ba su ci wani abu ba data ka kaci kawai amma su a wurinsu ba ba abin da aka biya su MTN ita ce take biya masu WhatsApp ina ruwanta da su kudinta ne ba wani network da yake biyan waɗannan kudinsu ne to meye biyan su kai ne biyan nasu kai kai kai ne biyan nasu su shagaltar da kai to shine an biya su duk abin da ka ga baka mika kuɗi ba to kai ne kuɗin Wa- gazawul fikiri ake cewa wannan yaƙi ne na cikin tunani inda suke samun riba in kana so ka sani shine tutturo maka da abin da kai baka nema a turo ma ba din a ciki kuma akwai abin da bai dace da kai ba yan uwa waɗannan abubuwan su ne abin da ya kamata mu tsaya wanda kasu shigaltar da mu daga barin bautar Allah idan za ka yi ba a hana ka ba amma tunda annabi na kiran ka zo ka tsaya zo ka tsaya wa ramadana idan an gama ce ne ka fasa wasu dabdan ka daina sai dai idan na kasuwanci ne yanzu ana yin kasuwanci wani ya turo maka da irin aina samfur na abin da yake siyarwa kai maka kana kasuwanci ka da wannan ci gaba lafiya lau amma dai hirar banza hirar wofi a yi bauta na Allah sai dai idan abin da zaka tura shi ma nau'i na ibada ne dan akwai addu'o'i akwai kaza kaza wannan ba a hana ba amma ko shi ma wannan dai tsaya kai taka addu'ar yafi to don haka a kula da wannan 'yan uwa Allah ya taimake mu ya ƙara bas ba mu basira a cikin tafiyar mu da muke ta addinin mu da ta duniyar mu Eh, abin da zai cuce mu Allah ya kare mu ta ta biyu shine dangane da masu azumi din yan uwa wannan lokaci ne fa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shela kafin ya shigo yana cewa atakum ramadan shahrul lahil mubarak ga ramadana nan ya zo muku me ma'anar shelar da annabi yake cewa ga ramadana ya zo ana nufin su waɗanda yake gaya ba su san ramadana ya zo ba ne sun zo ne amma yana cewa ku shirya ga wani wata nan wanda yake da bambanci da sauran watannin da suka wuce muku wata ne da Allah yake gwanjan rahama yake yantarwa to don haka wannan wata ramadana kada ka bari wata ya zo ya fita baka shiga cikin waɗanda suka kwashi wannan gwanjan ba kuma idan baka shiga ba to kai ne baka ga dama ba me yasa saboda annabinka ya gaya maka sallallahu alaihi wasallam malamai sun isar maka me ya rage naka sai ka bi abin da ya kamata ka yi shine zuciyarka za ka zauna ka ce zo mi ya hira I- wani lokaci zuciya sai an mata wayo kai da kanka sai kai wa kanka wayo yake bin wani abu ce ne wa zuciyarka zo mi hira misali in ta zo ce yaya kin kusan abin da yake cikin wannan watan ta ce menene fa ce to in baki sani ba bari ki ji faɗin mai gaskiya abin gazgatawa sallallahu alaihi wasallama yana cewa man kama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama lahu min zambi ma taqaddama min zambi wanda duk ya tsaya watan ramadana car da ibadar Allah dan ban gaskiya ga Allah dan neman lada a wurin Allah da daraja Allah ya ce manzon Allah sa sa mace an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sai ka ce mata ke baki so a gafarta miki ne amsa ta kake nema ta baka dole shine ta ce ina so ɗaya kenan sannan ya tabbata a hadisi mai gaskiya abin gazgata duk fa da ita, ita kake gaya wannan fa mai gaskiya abin gazgatawa ya ce Allah yana da kullum waɗanda yake ‘yantar da su wuyayensu daga barin su shiga wuta a cikin ramadana waɗanda ake ‘yantarwa kowanne ya cancanta ɗan jahannama ne fa amma Allah zai ce yau na ‘yantar da kaza daga cikin jahannama ba za su shige ta ba kuma da ‘yanta ne wannan ‘yantarwar da ake kullum idan ƙarshen ramadana ya zo sai a linka irinsa su linkin ba linkin Allah ce duk na ‘yantar da su ka ce wa zuciyarka ba kya so ki zama cikin waɗannan za ta ce maka ina so to ƙarshe ita ma sai ta yi ma tambaya to me kake so in yi in ina so in zama cikin waɗannan don ya abin da ya cancance ta kenan idan ina so me zan yi to sai ka ce mata to abubuwa za ki guda uku abu na ɗaya shine shi azumin na ramadana ki ɗauke shi yanda Allah ya ce a yi ki yi shi yanda aka sa dokokinsa ki tsare dokokin azumin ta ce ɗaya na biyu farilla da take kanki sallah da haƙoƙi ki tsaya ki ba da su yadda ya kamata idan ma'aikacin ofis ne karka ce azumi ake ka je karfe tara ka taso karfe uku bayan kuma kai kudin karfe biyar ake yi na tashi ake baka ka kakkai ha'inci cikin aiki ka ba da haƙƙi yadda ya kamata ga azuminka kana yi bayan farillu sai ta ce biyu na uku shine ki tsaya ki yi na filfilu abinda Allah bai kallafa miki ba nafila ce ta karatun alkur'ani nafila ce ta bangaren abin da ya shafi sadaka ta dukiya nafila ce ta abin da ya shafi na filfilu na salloli nafila ce na munajati da Allah dan akwai ibadar da ba karatun qur'ani ba ba sallah ba ba sadaka ba ba zama za ka yi kawai kana tafakkuri cikin Allah kana kallon Allah a Allah kana kallon kanka a bawa kana ban girma kana ƙasƙantar da kai to za ka ji wani irin daɗi a cikin wannan nazarin yana da irin nasa ibadar daban to duk a azumi tsaya duk kai ta waɗannan bautoci duk abin da ya inganta bauta ce wa Allah yi masa cikin ramadana shine man kama ramadana din ka tsaya da duk abin da ya kamata ka tsaya to in ku kai haka to manzan Allah mai gaskiya abin gaskatawa ya ce an gafarta maka to me yasa ba za ka yi ba baka so kenan to don haka yan uwa mu zage dantse mu duk abin da zai raba mu da wannan don akwai abubuwan da kana son amma in za ka yi wannan ka yi wancan to wannan din ba zai yi ba na ɗaya sai ka shagaltar da zuciyarka daga aikin ɗa'a domin ita zuciya ba a yi ta ta zauna haka kawai ba in ba ta wannan tana wannan idan baka shagaltar da ita ɗa'a ba to ta shagala da aikin rashin ɗa'a din shine ka'idarta saboda haka sai ka shigaltar da ita da da'a wani abu na da'a kai idan ka zo ka gaji ka kasa karatun ka kasa komai yi bacci ibada ne ya fi ka je ko ka yi da mutum ko ka je ka yi wani abin daban wanda ba daidai ba gara ka yi baccin to kaga wannan shine da haka musamman wannan zamanin da muke ciki wanda ake yakin mu ta inda ba mu sani ba don yanzu mutum a dare in ya fara chatin ya aika wasiƙa ta whatsapp ya aika ta facebook ya aika sai dai ya ji ana a salatu ba yi komai ba to me Allah zai ma da wannan to yaƙin mu ake yi wallahi turawa yaƙin mu suke yi na su shagaltar da mu daga barin da'a ta ubangiji ko ba da azumin ba ma in ka tsaya ta wannan sai ka ga ka ɓata lokacin ka ba abin da kake sai wannan ɗin kai baka baka ga wani abu ba yanzu da whatsapp da facebook da me nawa ake biya nawa kake saye kai whatsapp kai whatsapp nawa kake saye kai facebook data da kake saye ta internet ai ba don whatsapp ka siya ake siyanta ba ai ba kana da email wanda wasiƙu ne za a yi da waɗannan amma a ciki bayan ka sai in ka gada ma za ka iya yin whatsapp din ka gada ma ka kaza amma ba dan wannan bane ba shine kuɗin whatsapp ba su masu whatsapp din in ka sai data ka ba dan su ka siya ba ba su ka biya da wannan kuɗin ba to shikenan in haka ne su turawa da aka yi whatsapp din me amfaninta a wurin su tunda baka biya ba ku gane ni ba yanzu yanzu idan na sai data ta intanet sai ban yi wazaba ban facebook ba amma in tura sako mail na business ina in yi na in yi na har ta kare an ka an fahimta su masu wazaba sun ci wani abu to idan na sai data ne ta wazaba har na gama ta kare shi ba masu wazaba din ba su ci wani abu ba data ka ci kawai amma su a wurinsu ba abin da aka biya su mtn ita ce take biya masu whatsapp ina ruwata da su kudinta ne ba wani network da yake biyan waɗannan kudinsu ne to meye biyan su kai ne biyan nasu kai kai kai ne biyan nasu su shagaltar da kai to shine an biya su duk abin da ka gaba ka miƙa kuɗi ba to kai ne kuɗin gazawul fikiri ake ce wannan yaƙi ne na cikin tunani inda suke samun riba in kana so ka sani shine tutturo maka da abin da kai baka nema a turo ma ba din a ciki kuma akwai abin da bai dace da kai ba yan uwa waɗannan abubuwan su ne abin da ya kamata mu tsaya wanda kasu shigaltar da mu daga barin bautar Allah idan za ka yi ba a hana ka ba amma tun da annabi na kiran ka zo ka tsaya zo ka tsaya wa ramadana idan an gaba ce ne ka fasa whatsapp ɗin ka daina sai dai idan na kasuwanci ne yanzu ana yin kasuwanci wani ya turo maka da irin aina samfur na abin da yake siyarwa kai maka kana kasuwanci ka da wannan ci gaba lafiya lau amma dai hirar banza hirar wofi ture-ture mara amfani a bari a yi bauta na Allah sai dai idan abin da zaka tura shi ma nau'i na ibada ne dan akwai addu'o'i akwai kaza kaza wannan ba a hana ba amma ko shi ma wannan dai tsaya kai taka addu'ar yafi to don haka a kula da wannan 'yan uwa Allah ya taimake mu ya ƙara bas ba mu basira a cikin tafiyar mu da muke ta addinin mu da ta duniyar mu abin da zai cuce mu Allah ya kare mu bismillah